إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم أمركز أهل السنة والجماعة وانداكي انقول كركدا أبنن دمغرم جمهورية النجا يومنا ثلاثة 28 ga wata na safar hijira shekara arba'in daidai wanda ya dace da biyar ga wata na shidda ku shidda ga wata na sha daya shekara takwas. yau insha Allah za mu yi darasi na 153 darasi na 153 a cikin littafin alwajiz fi fikin sunnati wal kitabil aziz darasi da muka yi na bayani na rajuma'a kan magana ta magabata wajen gano hadisai na ƙarya ko na gaskiya kamar tambayar wata hanya ce akan gano haka dan wa malamai magabata Allah saka musu da alkhairi da jimawa sai littattafai wanda suke kira da baban mustalar hadis mustalar hadis a nan kake ganin irin waɗannan misalai kuma shine hanyoyi na gano ko na ilimin hadisan banza da na gaskiya illa akwai hanya mahi sauki ga ɗalibin ilimi domin ilimin matsalar hajji na abu ne mai haɗin gaske wanda iya mutum ya ta yi shekaru kuma ka komo ka ce bincike hadisai to akwai wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ba irin waɗannan ilimi kuma duniya ta musu shaida misali a yanzu dai za ta misali taƙiƙi ko ta'aliki irin nasu albani irin nasu arnaut shakshabar na'ut da sauransu irin su ali alhalabi irin su abu saƙal hoyani irin zai gare malamai na suna wanda suka yi ta hakiki na lattawai wanda an ɗauke maka wahala kenan kuna idan kana so ka gano hadisai na ƙwarai maimakon kai lokacin zai ma tsawo binciken sanin musalakin da ta ci hadisin rabiyawa ma haka gama maka samun dama in tasu kenan irin wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya ribaci irin littawai wanda aka musu haƙiƙi ga sahihi ga da'ifi ko littawaina wanda aka tace ingantattun kuran misali yanzu kaga dai gashi Allah cikin albani rahimahullah Muhammad Nasiruddin Albani Muhammad Nasiruddin Albani shine dai malam Afta Albani shi wancan nazariya lakabin wancan ne ya dauka ya littawai wanda sun sauƙaƙe ma malamai za ce ba malamai ilimi ba wajen sanin abin da ya inganta ya sissila sahiya wanda wajen mujalladi zan ce takwas wanda ya yi da'ifa kusan juzi'i ishirin juzi'i zan ce ishirin duka wannan kurin hadisai na karya wanda aka yi karya ko bisa inganta ba kurin ga sana a gyara kurin ga karanta da kadi ba iyananta bai inganta ba ka wannan hanyoyin an ɗauke ma almajiri kaga wahala kai kayan rayuwa kamata kare wajen binciken hanyar sanin to an sani kuma mun shaida sun tace ga na ƙarya ga na gaskiya idan ka ɗauki wannan ashabu sunan arba irin sunan abi dawud sunan nasa'i tirmidhi ibn majah su da tawali a yau suka shahara kan ilimin hadisi ba in za magana ilimin hadisi ba kasu ba to su magana ba wani bawan Allah Allah ya hore ya yi zama na musamman ya musu aiki kashi biyu akwai aiki da ya yi zaka ga kun sunan abi dawud a jiki ya ka an zo na ce sahihi na a ce da'ifi duka tun daga farko har karshe a wuri guda haka sunan sun sa'i shi ma ya ka ga an ce sahihi da'ifi a wuri a littafi ne guda duka mujallar guda hudun gaba daya ina neman littafi guda a wuri guda mujallar hudu gare shi suna bi dawud haka sunan sa'i mujallar hudu haka tirmizi haka ibnu majah to kowane mujalladan kowane sai hukumci kurin sahihi da ifi wannan aikin farko da ya yi daga baya kuma sake mai aiki na biyu ya ƙara tacewa sai ɗungurungun sai ware hadisan da suka inganta cikin mujalladi uku cikin littayi uku wannan kurin sahihai ne na sunan abi dawud ya guda shi kuma kan da ifi ka maudu'i ya ware guda ga sanan guda hudu ne amma uku ne suka inganta suka tabbata sai ko hasan daya shi kuma abin da yake bai inganta ba imma da ifi ko kishe ma'ana ko mawdu'i gaba ɗaya ma haka yawa sun da sai haka yi ma turmizi haka yi ma bin majah kaga yanzu ke wanda ta suka shahara idan kana son kurin ka sha wahala kana karatu ana rushe daga baya ko kana ce maka bai inganta ba ba ruwan ga da wancan gaba ɗaya sai ka ɗauko wanda ya inganta sunan abi dawo ga sahihi duk abin suka bincika cikin shi ya ka ɗauko abin da ya inganta haka sunan abi dawo sunan nasa'i duka wannan ya ka ɗauko abin da ya inganta karanta in kana da dama ƙarin dama ya ka buɗe wancan ɓangaren wani abin da bai inganta ba wannan haka da Allah ya hore irin wannan aikin yanwa su ne littafai jigo wanda ake gano a yanzu ga ɗalibi ilimi idan za ka yi misali wani darasi ko ta muhadara ko wani tafsiri ya kamata irin wannan ta kamata ka ɗauko kayan ka yi karatu ka bincike su da hadisin da ya zo maka cikin karatunka kayan ka zo ka duka ka gaya mutane to ka tabbatar da yana wuri wanda ya ganta don ilimi amana ce da kawata ba Allah sa ka fahimci addini ka kwaso komai ga mutane dole ka tace kayan ka wadi da abin za ka wadi ya zama to kana da madogara don abin akwai abin iya bukata aiki gaskiya magana ba kurin magana ba yawan kawowa a abin da ya tabbata ka yi ƙoƙarin ɗauko abin da ya inganta kayan ka ce annabi ya ce to ka tabbatar abin ya inganta to kan ka gaya mutane shine amana ta ilimi wannan su ne hanyoyi wanda ake sani wannan mun kawo ta misalai ne na babu isanadi wai wanda suka kwara ne wanda suka ci gaba ne sun fahimci inda aka sa gaba ko ba isanadi ta wancan hanyoyin da na gaya muku na hafizar iraki za a gano nan misali kusa sati wancan da ya wuce cikin malamai na nijar na babban malami ne ana sa cikin malamai sai ke kawo wani magana sai ke ce annabi ibrahim alayhi salam wani bai hude ya je gidan shi ya mai kaza ya kore shi Allah ya mai wahayi ka iske wannan bai hudan ka Allah ya da shi ka nemi raƙuri ka nemi yahiya a wajen shi ka bi shi ya bi wannan bai hudan bai hude ne ma amma kakan da Allah ya mai kaza bai hude ne ka san kaza ka zama na ko da baka san bai sanadin maganar kasan shi ba gaskiya bane ba me ya hanya babba ta gano ƙarya ce ba gaskiya bane ba kwashi kwashe ne kullum kwaso an ce bai hude an ce annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam shine baban ishaq isma'il shi ya ishaq ishaq ya yi ya yi yaqub yaqub shine ya a cikin dai yaqub aka same hud haka same hudawa ba gama ibrahim sai da hudawa da kaji ma ka san shi ne ko ba sai ina gami ibrahim da behudi za mu behudi can cikin zuriyar shi ne can can ishaq shine baban yaqub yaqub ya yi wannan ɗin sha biyu a cikin su ne su kuma tahiyya na tahiyya daga baya bayan tsawon zamani ba musa ba aka samu addini yahudanci musa ma iya gare ba magana wannan sunan gida guda ne daga bayan musa ne ma can daga baya bangaren yahudanci yahuda suka samu sarauta sai suka mamaye sai sunan famiki na yahuda yahudawa ya shiga gaba a cikin sauran banu isra'il kenan tarihi ba gaman ibrahim da bai hude da kada ce ibrahim ya bai hude kaza kaza ko shirme ne ka kayan tarihin ba wani magana sanadi ka san ba kawai ibrahim ba ha ce bai hudu ya zo an ce kasu yana bai hudan ka san ruwan shirme ne don ga hanyoyi masu sauki wajen gano magana shirme aka ce annabi ya ce ko aka ce allah ce gano hanyoyi na banza suna sauki ga wanda ya karatu insha allah yanzu ke nuna su ne hanyoyi na sanin abin da ya inganta yanzu karatunmu ne insha allah za mu tashi haka cewa za mu tashi babi na alhajab wal hirman mun yi magana ne akan gado mun haɗi ababe ko wurare masu haƙƙi a cikin dukiyar mamaci kowa da mun ji a takaice rabo da Allah subhanahu wata'ala ya balle wanda ya ambata a cikin alkur'ani wannan mutane kashi shidda wanda ya ambata da masu rabi da masu sulusi da masu sulusani kashi biyu cikin uku da masu ɗaya cikin takwas da masu ɗaya cikin shidda din da bayani ya gabata a sati da huce to nan yake ce ma alhajab wal hirman sha maka cewa da hanawa gaba ɗaya ma'ana sha maka cewa a wani abu da a cikin abin da muka ambata akwai mai misali rabi sai ya koma sudusi akwai mai kaza sai koma kaza akwai mai daya ya koma akwai akwai mai zaman babu gaba daya shine alhajab a rage ma akwai hirman gaba daya ma akwai wani bashi da gadan an haramta maka ko da kana da gadan shi zamu shiga bayanin alhajab wal hirman ta'arifuhuma abinda yake ta'arifin wannan kalma guda biyu ta alhajab da hirman alhajab lugatan yace a lugance ta lugata larabci alhajab almana ta samo kalma ma'ana daga hanawa wal maqsud bihi man'u shakhs mu'ayyan min mirathihi kullihi aw ba'dihi li wujud shakhs akhar eh abinda ake ne anan hana mutum wani wani mutum da aka ayyana a hana shi gadan shi imma gadan gaba daya hana shi ko ku ana shi wani bangare daga cikin abin da da ya kamata a bashi saboda samuwar wani mutum da ya gito da ka zagare ka amma sai koma kaza shi na alhajar wal hirman shi kuma hanawa gaba daya al maqsudu bihi abin da ke ni da al hirman anan mana shakhs muayyan min mirathihi بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونهوه من الموانع shi kuma hanawa abin da ake ne a nan alhirman hana wani mutum da aka ayyana daga gadon shi gadon shi ne ya kamata ya gada amma dalilin hakikanci abin da ya hana gadon daga cikin abin da yake hana gado wata misali kaman kisa babanka ne ka kashi ɗanka ne ka kashi ta magana gadon shi ba za a baka ba haka kai da babanka kuka yi aka yi misali misali aka misali misali mutum ne ya yi aksidan da mota da ɗa da uba duka suka mutu gaba ɗaya to yanzu an zo magana gadon a ciki ba a mai gadon kowa cikinsu ya koma yan baya shi wancan wannan sauran iya za a yi magana gadon ga wancan uba wannan da ko da iya da iya bisu saboda uban shi ba san mu har mutuwa shi da uban shi kenan za a hunta shi daga cikin layin gado shi uba ana shi an halin halayya suka zaba daga cide akwai hanawa gaba da hana mutum sai ce ma aka samun hajab abinda yake hana kashe-kashen da suke hana gado suke sha za su sha maka ce dai gaba gaba ɗaya ba alhajabat nau'ana ce hajab sha maka ce iri biyu ce akwai hajabu nuqsanin wa hajabu hirman akwai sha maka cewa da take rage ma gadanka akwai sha maka cewa da take hana ka gaba daya fa hajabun nuqsan sha maka cewa da take rage ma gado yace huwa naqas mirath ahad alwaratha liwujud ghayrihi wa yakunu li khamsati ashkhas shine rage gado na wani a cikin masu gado dalilin samun wani ya a rage ma wani na shi daga kaza sai koma kaza daga rabi koma misali sudus yes amma wannan mutane guda biyar ne suke shiga wannan hali azauj miji da matar shi yuhjabu min an-nisf ila rubu' inda wujud al-walad mun karanta cikin masu cin rabi akwai namiji ga matar shi to ma kai katarin wannan mata tana da da zumaimakon a ba miji rabi kaga ya tashi daga rabi ya koma ina ya koma rubi'i daga da rabin dukiya an bashi daya cikin hudu kwace yan kar kwatakin dukiya kenan kaga miji an rage shi daga rabi ya koma daya cikin hudu azauja mace game da mijinta tuhjaba min rubu ila thuman idan ka mutu daga matarka da matarka ne kadai tan ita tana da haƙƙi na daya cikin hudu na dukiyarka tana da kwata amma idan aka samu kana da ɗa maimakon a bata ɗaya cikin hudu kwata yan kar kenan sai a bata takwas ɗaya cikin takwas sumuni kenan yan wuciya saboda akwai ɗa kaga nan an rage mata ne daga rubi ta koma sumuni ba hana ta ba amma an rage mata sai al'um tuhujaba min sudus ila sudus sai uwa uwa inda ka mutu daga kai sai mana baka da ɗa baka da ‘yan uwa uwa ana baka da uba ana ba ta ɗaya cikin uku ko da uba an ce babu wannan tana da ɗaya cikin uku uwa idan ka mutu baka da ɗa baka da jika kuma sai uwayenka da rai uwa da uba za su gade ka a tawaru sahu a bawa fali ummi thuluth uwa da uba za su gade ka nan uwa tana da sudusi sudusi daya cikin uku to za ta tashi minan sudus da sudus sai ta koma maimakon a bata daya cikin misali a jika ɗari uku a bata jika ɗari biyu sai ta koma jika ɗari sai ta koma kai a cikin jika ɗari shidda maimakon a bata jika ɗari biyu sai a bata jika ɗari ta koma sudusi na rage mata a ina ake ma uwa haka inda wajudul fal'i wadas inda aka samu shi wannan wanda za ta gadan iya da ɗa ba ba ta sulusi ya ba ta ɗaya cikin shidda ba ɗaya ma makaranta a baya hatta inda aka samu iya da ‘yan uwa iya da ‘yan uwa ma ko ba ɗiyanta ba ne ba mamacin iya da ‘yan uwa ba a ba ta sulusi da tana da sulusi kaga da kira an rage mata ta koma sulusi maimakon a ba ta ɗaya cikin uku aka ba ta ɗaya cikin shidda kaga an rage mata kenan bintul ibn jika kenan jika ka mace ɗiyar ɗanka mace ɗiyar ɗanka baka da ɗa inda baka da ɗa namiji jika tana gada tana matsayin kenan ɗiya to za a ba ta rabi za a ba ta rabi amma inda akwai ɗiya macewa ba a ba ta rabi sai dai a ba ta ɗaya cikin shidda kaga araba ta taso daga rabi ta koma ɗaya cikin shidda al'ukutu da abin ‘yan'uwa wadda kuke uba ɗaya tana yace rabin dukiya ma ka samu shakikiya ya da ba ta ɗaya cikin shidda in kuma ka samu uwa ɗaya uba ɗaya duka ma a hana ta to amma ana muna magana rage wanne ita ‘yan'uwa ‘yan'uba ya ce wa amma hajjabul hirman amma sha maka cewa wadda take hana mutum gaba ɗaya fa huwa man'u jami'il mirath an shakhasin liwujudu ghairihi shi hajab na hanawa shine a hana ka gadan gaba daya saboda da kana ci amma yanzu dalilin wani da ya gito duka ya karasa gaba daya sai ka misali kamar amiratul akh an inda wujudu ibn ga danka bai ga kananka kananka wa ko kanin uwa da uba daya to kanan kana da kaga gaba daya yanzu dan uwa ba ba shi tunda ga danka cewa ko kai ne wani zama dan kallo kullun sai dai a ce haƙul ayin kun ake ba mutum amma an hana shi bai cikin gado wa hadha wannan nau'i na hana mutum gaba daya la yadkhulu fi mirath sitta sitta min alwarisin bai shafal mutum shidda hana a hana mutum gaba daya hana gaba daya ba ta shafal mutane shidda su dai a rage musu ba su rasa gaba daya wa in jaza an hujabu hajabun kusan koda ana iya rage musu kasansu amma ba sa rasa gaba daya su wane ne wannan guda shida ya ce wa hun ga suna al'abawa ne al'abu wal um amma fasar su uwaye biyu uwa da uba ba yanda za a yi ba wani mai gittawa ya hana baba ka gado ko baban gado a cikin dukiyarka duk yadda ka yi he sun ci he dai a rage daga ɗan ko su gada gaba ɗaya ko a rage musu ko ko su dusi alwaladan haka ɗiyanka guda biyu al'ibin walbin ba wani juyi da za a yi ɗanka ya rasa gado duk a kaɗa haraba bai ba da hana shi gado azzaujan haka mace da miji ma'aurata biyu bayan da za a yi mace da namiji ɗayan ma'aurata wani bisa gadon wani a rage ma gado ko hana ga'a wannan din da aka yi dai a rage in ma ya ci rabi in ma ya ci rubi ita kuma ko ta ci kwata yan kara ko ta ci yan wuciyan shi ko ci da mi ko ci kenan kar ɗaya cikin hudu ko ya ci mana rabin dukiya gaba daya ita kuma ko ta ci daya cikin takwas ko daya cikin hudu amma dai sun samu ya ce kenan wa yadda gudu hajjabul hirmanin fi ma a da haula min alwarsa amma wanda ba su ba kowa ana iya hana shi ya rasa gaba daya amma wannan shiddan su ba sa turuwa ya ce wa hajjabul hirman qa'imun ala asasain shi hajab da yake hasa a hana gaba daya iya tsaye akan wasu tushe guda biyu wani tushe ne ya ce an na kulla manyantami ilal mayit bi shakhasin la ya rutu ma a wujudu zalika shakhas duk wanda yake da alaƙa da mamaci ta hanyar wani wani ne ya gama kan mamacin misali uban ku ne daya ka uba gama ku ko wani ku misali ga kanku ne daya wani abu ya gama ku dai sai ka kanin sai ka kanku dai misali ka kanku daya wani abu ya gama ku to wannan wanda ya gama ku mutaka akwai shi to kai baka samu kakan ku kaka gama ku to kaka kai kai gado misali dan da dama ne kaka ma akwai magana ta an babu kowa sai diya yan uwan mace yace ka ibn ibn kama dan da jikanka fa innahu la yurthu ma udud ibn ga danka jika gado bai gado na aka samu misali mutum mai diya da yawa ga ɗiyana ga jikokina wani ɗana ya mutu amma ya bar ɗa sai na mutu eh wannan jikokina ne amma mataka akwai ɗana guda namiji da rai ba su cin gado inda ɗiya mata gare ni nan ne suke cin gado bayan an ba ɗiya mata nasu su su kwashe rabi jikokin amma mataka yana da ɗa jika bai gado siwa auladul um wa'inda su ga wanda ya gama ka da su iya nan amma kun ba mai hana su gado su ne auladul um yan uwa wanda kuke uwa ɗaya da su in dai baka da ɗa baka da uba kuma uwarka da rai yan uwanka da kuke uwa ɗaya ya sun ci gado a ba uwa na da su a ba su na su eh in dai baka da ɗa baka da uba ba san ba ƙasa ga yan uwa maza da mata uwar da rai amma ka zanzu uba da rai anan kai ɗan ga gadan ka amma shi dan uwa yanzu dan uba gashi dan uba ga ubanku da rabe ko raba bai ba amma ita bangaren uwa sai aka ba dama ita uwa ko tana da rai in dai mutum bai da iya bai da kaka to wannan dan bangaren uwar shi za su zo a ba su rabon su in ɗaya ne a ba shi shidda in su bi abin da ya sama a ba su ɗaya cikin ku na dukiyar gaba ɗaya uwa ba ta kaje su su ne ci auladul um fa inna hu shamka bayanin kaga muhimmancin sa alaka ta jini su uwa da uba da ba su turuwa dan uba yana turuwa samun uwa da uba daya amma ana yi tushe gaba daya amma kuma shi kuma shi dai ne duke kwashi gaba daya amma shi kuma uwa daya shi dai ne mai kwashi duke bakin ta ba shi daya cikin shidda amma shi dan uba ya kwashi duke gaba daya shi in zo shi dai ne duke duka ya ba shi gaba daya in shi ne saura amma uwa daya ba ki ruwa a mabici ne dukiya gaba daya fa innahum yarithuna ma'a ma annahum yantamuna ila madbiya ga su uwa daya suna gado tare da uwarsu duk da cewa uwar ta gama su da mamaci amma su an ba su gado wannan tushe kenan na wanda ya gama ka da mamacin iya da rai baka ci gado ba sai dai in bangaren uwa ne yan uwa يقدم الأقرب على الأبعد shi kullum ana gabatar da mai kusa akan na nesa misali fal'ibin ya hajib ibn akhi misali ɗa ya sha makace ɗan ɗan uwan shi mana na ka ce ɗanka ɗa ga ɗana ɗan ɗan wani gado abu ya gado ba ko ibn akhi kenan ɗa yana sha makace ɗan ɗan uwan shi ko misali yanzu ina da ƙannu ina da misali ƙannu da yayu ga ƙanina ga ɗan ɗan ga wani ɗan ƙanina kuma ɗan ƙanina ya zo shi ne ɗan ƙanina ya zo garin ga ƙanina ƙannu gari da yawa na mutu misali ga ƙanina waɗe ba da misali ga ƙanina waɗe ba wannan iya da ɗiya wannan amma shi iya da rai wannan ɗiyan wancan musu wasu gado na tun akwai ƙanina muke shi ubansu iya da rai ɗan ɗan ubansu ke su sun zo ba a nan wannan ɗan ubansu ya tsare su فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كل إذا أن وسك زو متسين سديا duk ɗan uwa ne to ya dibu a yau waye kusa dangantaka ya ka misali al'akhi shaqiq ya hajib al'akhi al'ab dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ga uba ɗaya waye ƙari uwa ɗaya uba ɗaya sai ture dan uba magana kenan ba ta kace da kowane magana gado akwai wanda ake rage mishi daga kaza ya koma kaza kuma akwai duka ma za a hana shi gaba daya cin gadon dalilin samun wani sai a hana shi gadon gaba daya yanzu mun kare a takaice abin da ke da alaka da gado a wannan littafi sai kitabul hudud za mu kitab abin da ke da alaka da tsaye da dokoki na Allah haddi ya yi zina ya sha giya ya yi liwadi ya yi kasafi shi ta haddi abin shari'a ta yanka za a maka ya ce ta'arifin mai alhadd ya ce alhudud jamu haddin jami'i ne na haddi aka ce alhudud kama ba abu ɗaya ne ke shan filiriyar ne haddi san gidi ma ɗaya ne haddi ɗaya alhudud hadduna haddodi wal haddu fil asal haddi asalin haddi الشيء الحاجز بين شيئين اصلا كلمه تاوتو to wani abu da yake sa hijabi ya raba wani abu da biyu abin sa hijabi ya sa iyaka tsakanin wannan da wannan shi ce iyaka wa huwa fi lughati bi ma'ana al mana' a lugha ana ne ma'ana hanawa kuran abin da sai hana wani abu amma wastilahan a istilahin malamai na fiqh hiya al uqubat al muqaddaratu shar'an fil ma'asi haddi da muke magana a yanzu shine uquba ko mace azaba din larabci ne dai ya suna azaba da hausa azaba da hausa hausa ya suna azaba da hausa a ce ya mai azaba ha? ha? ha? wuya ko? a wuya wuya kun wuya adamanta jin jin jin daɗi ne azaba kun haina mace kun a namun mafaka da hausa da larabcin eh ta ma hausa azaba kun ba a horo daban tukun matsala da kun azaba kun shi kenan kan duk bahaushe san azaba to uquba uquba ita ce azaba kenan azaba al-muqaddara ko a ce wata wuya da za a ba za a maka kullum a ce azaba kuran huta wata ukuba da za a wa da aka kaddara a shar'ance akan wasu ababe na sabo shine haddi anan ukuba ko nau'i na azaba da aka kaddara a cikin wani laihi daga cikin launa a shar'ance litamana amina alwuqu'i fi mithliha ana haka dan ka a ƙara dan sai amma ana yi kaza ba kai ba inda ana haddin zina kaga da zan ta rage ko ba yi gaba ba inda ana haddin kisa da kisan ya rage ko ba yi gaba daya dan kasan kasa da kashe ka mun kasan ka kashe za a je kuma a ce da kai a baka tsaro a kare ma haddin ka kuma bayan ka kisa irin kasa bale kasan kasan zamani na yan duwa da dan kare haƙƙin adam mutum ya kaso ya kashe mutum goma ko 20 a kashe gidan kaso da ɗaki da matala da komi har da tele da fanka kuma aka je aka gama ba fanka a zo a ce an haƙƙi shi a ƙasa kaza suna cin haƙƙin 'yan kaso eh dole a bashi haƙƙi shi a bashi matala da gado da tere da komai a bashi abinci abincin ma abincin ka na ƙware kuma na ƙware bane ba kuma mutum ya kashe mutane ya kashe wannan shine doka ta dan adam wadda kuma tura suke kawata mutane ita ana ga shi ne yanci a mutum ya yi kisa kuma a bashi a bashi kariya a da shi daɗi to ya za a je wurin kisa dan wani wani dan mutum ne rago da ma rayuwa rago ne faru su ne komi ga za shi a ce nawa suke zuwa suke sata suka ce dan su koma a ce da su sun tantan ba fadar komi gidan kasa nan kuma ka sha wahalar ta nema maka sai abin kamar can kana kwanci da ce da kai ya dawa a baka dan haka mutum inda ya san kashe shi za a shi ma da ya dauki mataki amma kasan za a kashe kuma a ce da kai a kare ma haƙƙinka kaga ba magana tsoron ba magana abin zai kisa ya ta ƙara hama wanda wani wurare hada yanci kana kasa ma kana dama ka zo gidanka ko biyu nawa suka yi kisa biyu suna sun yi kisa suna gidan kaso su zo kuma su kuma su yi kisa su koma su kwararru ne wajen kisa ƙungiyoyin mafiya suke ɗaukan su irin wannan dokar da ake ta dama ya wuce gida ya koma a wanda mutum da ya zaji ya wata kwantara ta kisa koma kuma mutum duk ibar doka ibar doka Allah ya sha wala rayuwar ka bata ke wallahi ka bar doka ta Allah ta ka bata gyara ka ta bata gyara mu yace kenan ana yin ta dan a hana hadawa cikin laihin wannan yace jara'imul hudud laihi da yake sa ai haddi yace waqad qarrara alkitab wa sunna uqubatin muhaddada li jara'im muayyana qur'ani da sunna sun tabbatar da wasu ukubobi na haddi dan wasu laihi da aka ayyana laihi kaza tusamma ana musu suna jara'imul hudud laihuka wanda suke suka shar'anta a yi haddi ya kawo yi azina alƙazaf wasarika wasukur walmuharabatu warridda walbagayu wani su ne na sai zo ƙarara don ba kuma yake mahaddi ba akwai abin da an ambata ya a kaza ne akwai misali a zina akwai haddi a ƙazafi kawo mutum sharri ya yi zina bai yi zina ba ka ce ya yi zina da wata kamar kasafin zina don kasafi a wurin ta kasafi ba a ko'ina ba ne ba ake yi haddin kasafi kusa kamar karya misali ka gani gida kaza kamar karya na ya modi na ba wani kasafi ana ba kasafi ana kasafi ba ko'ina kai shi ba kasafi da mace a wasa amma wani ake ma haddi kasafin zina ne ba za ka sa a ma mutum haddi kai shi ne za a ma haddi kenan da kasafi da sata a sadika sata ma akwai haddi na musamman kanta wa sukur haka nan maye ya mazamce su ba wal muharaba haka fashi da makami haka wa ridda ridda daga musulunci da koma kawurci haka albagayu wuce go an zalunci kama wani wani abu da da ya saba ma doka baka da haƙƙi kan shi kamishi kame wani abu na zalunci misali ka abu da na daga ciki ana ga misali tawaye ta daga ciki kai tawaye ga cikin makami kana kashe mutane za mu zo bayani da lalalan shi da kansu sai ka ce fadal iqamatiha romo ko fadala ta tsaye da wannan haddin na Allah ba akwai fadala kanta ta duniya ba a tsaye da haddin Allah عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل به في العرب خير لأهل العرب من أن يمطروا أربعين سباحا رواية إمام النسائي ابن ماجه أبو هريرة كبر الأبان شوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي حد يعمل به في العرب حد لا سيد حد لا أتكين قصة ko mu ce a gari haddi ɗaya da za a tseda na Allah khairun li ahlil ard yayi alkhairi ga mutanen wannan gari ko ƙasa min an yumtaru 40 sabahan yayi a muku ruwan kwana 40 alkhairi a tsaye da haddi ɗaya Allah ɗaya a cikin ƙasa kenan albarkar da za a samu a gari misali albarkar da za a samu alkhairin da za a samu a gari yayi alkhairin ruwan kwana 40 maka misalin da ka sani kake kan shi na ruwa ka kenan akwai fadala akwai albarka akwai alkhairi inda ake tsaye da haddin Allah bayan kuma doka ta Allah kun kare kuma banna a cikin ƙasa kuna shi da fadala ta tsaye da haddin Allah a cikin ƙasa وجوب إقامتها على القريب والبعيد والشريف والوديع وهجبتم سيد حدي mutum na kusa ne da manya na nesa da su ne kusa da alƙali kusa da shugaba nesa da shi wa sharif da mai girma mai daraja warwaji da mamara daraja ne ce ma sharif mutum mai daraja mai kima kun san kalma da muke a ta shara a yanzu a cewa nan sharihi ne sharihi ba haushe mai ta ma hi ba sharif ba a hausa sharihi to shi da sharif asalin kalmar ahal bait ba sharif babu sharifi sharifi daga baya zo ɗan siyasa daga baya suka shigo da shi a can da ya dace ahlul bait ahlul bait haka suka taso inda ana niyan dangantaka ta wadanda ya ba suna ahlul bait bakin ahlul bait ne kurin daga ba aka aka yi sidi aka yi sharihi aka yi sidi sidi ma daga ba aka yi sidi sayid siyasa ta baya ta lokacin ba aka yi ta ce bangaren hasan sai wannan saidi wannan waye sharihi duka dai aka yi abin da ya shi ta musulunci ne zai bai daba kalmar shi aka ce sharif wani sharifi ne kenan wani ba shi kenan wadi kenan kaskantacce kai kenan kowa kaskantacce ne su ne kuma masu daraja kaga ba haka wani sujjara wata kalmar ta siyasa ta shigo ta kawo amma yana ce ko an halal bai kuma shine ko an halal bai kalmar shi baka samu cikin hadisi sai maka wata ce sharifi ko sirri baka samu kai ne cikin littafai na siyasa na siyasa ko wata kalmar siyasa siyasa ta musulunci siyasa siyasa musulunci ta shigo siyasa musulmi su suka shigo da wannan kalmomi siyasa musulmi suka shigo da su amma asali kun halabaita ne kuran wani ya cikin halabaita kuran hawa shari'i sidi to nan yani kenan da mutum mai kima da mara kima kowa talaka da kudi duk daya ba ce a raba bambanta mai kudi a bar shi talaka a mishi an ubadata min samit qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم كاجي رواية ابن ماجه أنا مزال صلى الله عليه وسلم أنا أتشوى أقيموا حدود الله كسيد حدودين الله في القريب والبعيد نقصاد ننسى ولا تأخذكم في الله لومة لائم kada zargin mai zargi ya kama ku wajen tsaye da haddin Allah kamar wani a mai kaza kamar wani an kaskanta shi a bai dace ba dan babban gida ne mai daraja ne mai kima ne wani aisha anna usama ta kallama nabiya sallallahu alaihi wasallam fi mara fi mara faqal innama halaka man kana qablakum annahum kanu yuqimuna al-hadd 'ala al-wadi' wa yatrukuna sharif والذي نفسي بيده لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها رد الإمام البخاري يروته عائشة تكبر لابار أسامة بن زيد yawa manzan Allah magana kan wata mace zamu ji hadisin dogo kan magana yawa anan magana kan wata mace misala wata mace sai manzan Allah ya ce ki da mai magana a sauƙaƙa mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi innama halaka man kana qablakum abinda kurin daman ya hallakar da al'ummomi kayinku annahum kanu yuqimuna al-hadd ala wadi suna tsaye da haddi akan wanda ba kowa ba talaka ya kuma yi wa yatrukuna sharif su bar mai daraja mai kima a bar shi da haka sai yake ce musu wallazi nafsi biyadi abinda yake aka turo shi ne ma a wajen shi na a kare wannan mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa da wanda ran shi ke hannun shi ya ce lau an na fatima ta akan kusanci ko kimar ko darajar yau da fatima fa'ala zalika ta yi wannan aiki na sata ya zuba ne bai da ta ba laƙata'atu ya da da na yanke hannun fatima to yana kan wata makazumi wata kaza kaza kiran ba wannan kusa kowaye na shi magana kowane ne za a ɗaya da mai haddi ba wani kusa da za ta sa a barka akan haddin allah كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع للسلطان حالا كوكين داچوا كجي كنيمة ceto a bar wani akan haddin Allah bayan an kai shi wajen hukuma wajen haddin Allah sai ya kama ka don haɗa maka wani magana ta wuce ta Aisha ta Aisha hadisan Aisha ana Aisha ta radiyallahu anha anna quraishan ahammatu mar'atun makhazumiyya التي سرقت ورشاوى wani abu ya wakana cikin wata yar dangi a ƙwarisha ta sata kuma suka ga kurin gadan-gadan ba abin da za a mata illa a yanke mata hannu su kusa ga akwai abin kumya kamar gidan suwa ne an yanke ma yar gidan suwa na hannu sai aka shiga bige-bige faƙalu man yi kalli mafiha rasulallah sallallahu ومن يجتدي عليه إلا أسامة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سكتش وانين زي من زن الله مغانا أكان ونن بيور الله أكاك كاي ومن يجتدي عليه با ونزن إسام كزاري كريهن كريهن رين يجي أنا بوانا مغانا سي أسامة بن زيد دم مسوين مزان دم مسوين أسامة بن زيد كده zai asar da annabi ke san sai baban shi ke ba usama ba kaf ba mai iya zuwa annabi wannan magana ma ba mai iya zuwa shi magana su zai da su zai mai zaskar magana su zai yanda manzo Allah ke san usama ne ke san baban shi dalilin san baban shi ko annabi ya san shi yanzu kenan usama za a gani a mai magana ya je wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magana akan bar haddi barin haddi ga makazumiya na bayar Allah فكلم رسول فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم sai usama ya je wa manzala wannan magana ta neman sauƙaƙe haddi ga wannan baiwar Allah al-makhazumiya faqal sai manzala cin usama atashfa fi hadd min hududillah usama zaka zo neman ceto akan haddi daga cikin haddodin Allah kaga neman shafa'a neman kabu kawa kan shi kwarai annabi abin ya mai zahi duka ma sai ya wuto waje sun makama fa haɗa annabi tara mutane ya hau bari ya ba ta musamman kan wannan masu wannan magana kuma tsammanin hakan za ta yi a musulunci masu tsammanin irin wannan abin zai samu wuri a musulunci sai a hudubar da ya yi bayan gabatarwa ya ce ya yi wannan إنما دل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها رواه البخاري هكا مسلم هكا أصحاب السنن حسن كاش يتي هدو بدي يكي لا يكون متاني innama dalla man kana qablakum abinda kurin ya batar da al'ummomi kahin ku annahum kanu idza sarqa sharif kaji sharif kurin mutum da daraja mai kima taraku in mai kima mai daraja yayi wani abu na haddi ya zubar shi dan babban gida ne dan daraja ne kana ba ne sharif ba ahli baita ba dole din mai gumi mai daraja wa idza sarqa da'if idan mai rauni ta yi ta alwazi ta ko da'if kenan mai rauni ba kowa ba in shi ya yi sata fihim a cikinsu a ƙamu alaihi alhad sai su tsaida mai haddin Allah wannan abin ya hallakar da al'ummomi kayinku shi kuke so mun ma mu shiga kina mu mu hallaka da haka sai ke ce musu wa'aimullah na rantse da Allah lau anna fatima binti muhammad da fatima bai ce binta so da yamma he da ku binti muhammad kuran bai ce binta so da yamma ba da fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wasallam sarka ta sata ta laqata muhammadu ne da da muhammad yake wata mu annan ba nan ba ba wanda kan taka dai a yayi ka ko usul muhammad kuran ba ba ce rasulullah bana abu ne na hajjin allah nan babu wani babu wani anan sai dauke wa rasulullah kuran da fatima ɗiyar muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi sata da muhammadu ya yanke mata hannu ta naga wani shi ne naga cikin umar bin khattab akwai wani cikin shugabanni suna shi mace mani sannan ne cikin shugabanni na umar iya da rai ya musulunta babban mutum ne mai sarauta ya musulunta sai ya zo aikin haji aka zo aikin haji ɗan rikiya ma da mutum wajen 500 rike shi ɗari biyar kurin wani rike da kun hadabai ne kurin ɗari rikiya an sun zamanin wa suka zo haji iya cikin dawafi sai wani bawan Allah ya taka mai ya taka mai izar sai juya cire shi da biyar biya zaka taka mai ya ce a ni min yada ba ko na ce bai da ba sai ya rama mashi waye za a rama ha kasa kowa ne ne kowa ne ta shi ya da ba haka zai umar umar yana haishin umar yana haka zo wajen umar wai wani ne ta kama wai wani wai zai rama bugun wani ya ce wai ni wai ni zai zai wai zai rama zai rama umar ce wannan ta wuce ma ya ce a musulunci wannan ta wuce wannan wane ta wuce a musulunci babu ta kuna rama zai ni zai rama ya ce kwarai ba magana ya rama ba magana karkara wani kai babba ne wani talaka ne babu na cewa ta wuce umar cewa ta wuce da ne a zamsun su babu wani kun kame kame ka zalunce shi kun rama zai kun ya rama barin shi ya ce ta bari har gobe zai shawara zai ga abin da ya gobe ba ala kai mu gobe insha Allah cikin dare ta shi ya rida sanar musu da shi ta ce dan dan jama'a ne ka haya bi Allah ba shi jama'a shi haddi ne ya wasa saboda kai ya rida sai ta tserewa ta shi cikin dare ya ce shi shi musulunci kenan haddi ko ina ba ta da mati ba da da ma bane ka mishi sau babu hikima he ba he bari he rida ya rida wa ya rida ba kake ba rida ba ba wannan kurin haddi ya ka tsaya umar ta wuce wannan magana ta wuce ta magana wani wani kurin haddi zama kurin musulunci kenan yace yanzu kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wani darasi cewa gaskiyar magana a shari'a haddi babu wani dan wani kuran duk wanda ya tsere taka doka ta Allah a tsaye da mai haddi shi zai ka tabbatan mulkin ku shi zai ka tabbata ku ba a diba girman mutum da matsayin mutum in ku aka yi to za a halaka tabbas sai istibabu satara adal mumin yanda ana so a ruhawa musulmi asiri eh amma asiri kame to na asiri an safwan bin umayya قال كنت نائما في المسجد علي خميسة لي ثمن علي خميسة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من عدد ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنصره ثمنها قال فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به abin da yau kana nan safar bin umayya ke cewa kuntu na'ima fil masjid ina cikin barci a masallaci nan akwai maganar masu ganin cewa ba a barci a masallaci ba kai kaza wani ko kana wasu abubuwa dai daban an kaje kai mulki na daban dai da suke kawowa shi yawan shari'a ba ta hana ba barci a masallaci ba wani wanda ka maka hujja ta hana ba ko me ka kawo sahabbai suna yi annabi bai hana ba suna hutawa su yi barci wasu ma anan suka mai da wurin gida kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama a sayyidina Ali laqabin Abu Turab ai ya je gida na bena ya tafi Fatima ta ce a naga alama da ya huta da gidan ya hushi ne ya yi hushi alama da iya cikin hushi alama iya masallaci annabi a Ali a masallaci a kwance cikin ƙasa mai bangaren mai hanyar ya faɗi ma annabi ya ɗauki mai hanyar mai da mishi ci kuma abu turab kuma abu turab ya mai ka san a wancan zamanin masallaci ba wata tabara ma bale magana tafi kasa ce kurin gangariya eh kasa ce kurin wanda dama wanda ka ita bar ma yadda wata rama annabi kace ma Aisha ka mun alama lafa kai shi ma kasan da yake yace ma Aisha ka mun wannan lafa tace ya sallah ina da hailawa ce haila ki ba halinki take ba ko me ko me ko mun gurin ta na magana shiga mace masallaci ta me ko mishi alama lafa kenan su masallacin babu magana tabarma ko matala ko kai ko tafi balle magana karo ko hasbanti babu haka kuma aka aka rayu kwaram ne da gaba kasa kwan kwara kawa kwaram cikin kasa duk da an samu daga baya da Allah ka wadata ana sata ba amma da mai yawa haka su suke zama cikin kan saka saka kenan haka isko ali kenan kaga ya barci ki sun sa Abdullahi bin Umar yace ina sarmayi na kace ayo yaro da akan saboda mulki Abdullahi bin Umar yace ina shabiki na babu arme ina kwanta a masallaci ina barci haka an ba Umar bin Khattab lokacin da aka zo da ina ga Hurmuz ne cikin wanda aka zo daga daga daga Farisa har aka zo Umar iya na ka iske Umar masallaci ya kwance a cikin kasa wannan ce wannan shine shugaban naku a wannan wurin a kasa a kwance shi ya cikin abin da kashe gurin na addini ba ba duniya kiwa ba su wasu kowa sun daula ta kisara su ba mara ba azurma ba zinariya lulu su da lulu ake ado ba wannan zinariya ba amma su shugaban da suka ci sa yaki suka kamo shi aka zo da shi a matsayin bawa ya gashi a cikin ƙasa kwance ta wannan lalle ya san ba su da duniya ba ba duniya ba suke ba a takaice ba lahi in ta kama a kwanta a yi barci a masallaci ya ce ina barci a masallaci sai ina da wata hamisa wata riga mai ado mai darajar dirhami talatin faja a rajulun fakhatar sabini sai wani ya zo ya zage ta ya zage mun wannan riga fa'ukhidar rajul aka kama wannan mutumin wannan barawo fa'uti ya bihi rasulun salama aka zo wajen manzana sallar salama da shi fa'amara bihi da ya kwata ne to aje me ya kuna aje yanke mai hannu to shi yanzu safan sai ga kuma yake tausaya mutumin za a yanke mai hannu gaba daya dalilin rigar shi sai ya komo ce fa aka yi tuhu na zojen kenan wajen annan salasalama na ce ya rasulullah a taƙatahu min alayar talatin na dirhaman zai rasulullah za ka yanke mai hannu saboda dirhami talatin ya rasulullah za ka yanke mai hannu ana abi'uhu wa unsihu tamanaha na sai da mai ita kenan ka yanke mai hannu na bar min ita bar shi ya biya da ma'a hankali ya rike bar shi na bar mishi kenan ka mai haddi don zana ce mace fahalla kana haza kabar an ta'atiye ni bi da ka yi haka man kayan ka zo waje na nan menene kawo magana kenan babu laihi nan mai sha buga magana wa mutum sutura ai ga laihi ne kenan babu laihi ko mutum ya laihi tsakanin kai da shi ka bar shi ba kai wuce ba kamar sutura ya wai tuba gaba ya gyara eh amma matuƙa an kama mutum gaban shari'a to ba magana a nuru shi amma kahin a kai mara kali ka ka gaban shari'a ta tsakanin kuka kuna iya ma matsala komi ko ya shi kai kace kai ba ba komi in ba ka ma amma ya zo gaban shari'a ko ka hankali maka ce kai na ne tun ne wasa ta nahi mishi a kai na kayan ka naka wanda kuma hadin Allah ne kayan ka ne naka za a baka kaya ka bar mishi amma haji za ka yi وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي دون وان دي ستر تي مسلمي الله زي مي ستر دنيا والآخرة كبوي مي لهنش كبرش يتي أن رواية مسلم هكا إمام الترمذي هكا ابن ماجه هكا أبو داود سنكار وايد yace wa yustahabbu aidan an yastura al'abdu ala nafsihi kuma kai ma bawa ana so kama kanka sutura kasa kuma su caji mun boya mutum Allah na boya mutum yumi da na da na ce zana amma na boya wa mutane Allah sani ni ba yaka bai wannan shi ya zana shi ya da mota ya je kaza na ya ka wadon abu laifi da ya na banna tallan laifi tallan laifi ya wuce kuma sun kaza wannan ra'ayin to tunda na boya mutum Allah na boya mutum suka faɗin wani mugun aiki suke ɓoye ta shi ma wannan faɗin mugun aiki talle mugun aiki ce wurin laifi ne na biyu na musamman ya ce mutum ya kamata ma kanshi sutura ko da yawon laifi da kawai sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afa illa mujahidin wa inna min al-mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan ثم يصبها وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبه يكشف ستر الله عليه وانا رواية imam bukhari ya kai haka muslim cewa faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa kullu ummati mu'afa duk al'umma ta za ta samu lafiya za a ba ta lafiya tana cikin lafiya ko rangwame ya ce illal mujahirin sai masu bayyanawa su yi musu cikin rangwame na Allah miyar mujahirin ya ce wa inna minar mujahara iya daga cikin masu bayyanawa masu talallaki an yi amalar rajulu billahi amalan mutum zai wani laifi cikin dare ya wani aiki cikin dare ba wanda ya gan shi sun ma yusuf biya wa ƙarfi satar wallah alai zai waye gari babu wanda ya gan shi amma fa kudin zuka ya cewa yawa ne ya fulani amintul bariya ta kada ai daren jiya ai na je wuri kaza na sha giya ne ya zina ya zina wance ya kaza ya zo iya gaya mutane wani mugun aiki da yi wa kada ba ta yasruhu rabbu ya waye gari Allah bai sura bi baina shi ba amma wa yusbi garin Allah yana wayewa ya kashifu sitrar Allah alai zai zo yana yayi wannan sitira da Allah mishi me ana sitira in wa dan ganin yin wadin kaman kana kaman kana talla abin ne yin talaka iya iya rage laihin abun tallan laihi iya rage kayyin sanin laihin abun shi ne aibin abun kamar kana talle abu ne banna to wani talle banna ta sa Allah zai kibarin shi zai kimin rangwame kan iya tallar banna a gari sai alhudud kafara yin haddi kafara ce na yi kafara ba a mutu laifi kenan misali kayan laifi kaza na zina ne ko na shan giya amma hukuma ba ce akwai gobe kiyama akwai wata a yin haddi kafara ce mai hujja kan haka ya ce an ubarat bin samit radiyallahu anhu qal kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam fi fi majlis fa qal bai'uni ala alla tushriku billahi shay'an wala tasriku wala tazanu wa kai kanta wannan ayat da take magana kan mubaya'a ta matan da take magana ta mubaya'a da ya kare karanta wannan abin mubaya'a akan ka ame ka shirka da Allah ke za ku mubaya'a akan kaku shirka da Allah kaku sata kaku zina kaku kawo dan ba na ku duka dai abin da aka jero sai ya ce faman waffa minkum duk wanda ya cika wannan mubaya'a babu wannan laifi biyu wannan manyan manyan laifuka fa ajuru ala Allah Allah ladan shi Allah doka zai cika mai ladan shi duk da ya Allah cika mai ladan shi na wannan biyayya da yi wa mana asaba min zalika shay'an kina duk wanda yana ayyuka na alkhairi da aka wadi zaba shi ladan shi wanda kuma yayi wani abu daga cikin wannan laifi na na aka wadi na maganar sata na maganar zina daga laifukan aka wadi wanda ya abin na kwarai zai cika ya cika baya a cikin sabala da wajen Allah wanda ya wani abu daga cikin laifukan masu hukuma fa uqiba bihi aka bai hukuma kan wannan laifin da yi kan zina ne shan giya ne kariya ci da abin da yi kasafin ne da abin da yi dai na ukuba sai aka mai ukuba a nan duniya manzana ce fa huwa kafaratu wannan shine kafarar shi kake da man kama tambaya ba sha mata amma kuma iya wa kuta lahira in ta Allah shi ta kare hukubar Allah a nan duniya Allah kama haddi ta kare kuma wanda ba a makin ba wa mana asaba min zalika shay'an fasatarahu Allah alai wanda yayi misali zina ce shan giya ce wani abu da banda yayi haka sata sata alaihi ne akwai haƙƙin mai kuɗi mai dukiya akwai haƙƙin Allah ya ce wanda ya wani abu da ce wannan laifukan sai Allah mai sutura ba a kama shi ba da laifi fa huwa ila Allah wannan lamarin shi a hannun Allah in sha'a ghafara la in Allah ya so sai gafarta mishi wa in sha'a aqaba in zukuma mai kuba kun balle ya dubo shi kenan ba ko na ana magana ba mai bituba ba ya laihin ya mutu bituba ba shi ne da cin mashi'a ta Allah kuma ina in ya tuba gaba daya misali ya zina ko ya shagi ya abu ne na banna yau kullum sai tuba a ce ai tunda ba mai haddi ba ai ya tuba bata mishi a ya tuba ban tuba kowa a bude ya tuba to ko ba tuba bai ba ba shirka bace ba baka mai kuka ce dan wuta ne gurin tunda ya zina ya shagiya ba mai haddi ba ya Allah mai haddi a wani abu ba hannunka bai ki amma kuma a nan duniya aka mai haji wannan garanti ne a mai kafara ne ya kamata sai Allah kai bukatun sama Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته